والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك أنواع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi yau lahadi ne ko litinin ne yau lahadi ko? to yau lahadi daren litinin muna sha shida ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1446 wanda kuma ya dace da sha shida ga watan uku hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma don ba manta ba je mun tsaya ne a ƙarshen aya ta nawa ne arama 64 za mu tashi farkon aya ta 65 insha Allah kafin haka akwai tambayoyi wannan karatu na zuwa daga nan masallacin mu na Ihya Sunna da ke wannan unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe fadar jihar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da kuma sauran dukkanin garurukan mu gaba daya wannan mai tambaya na farko yana cewa mutum ne sallan magariba sai sallama a raka'a ta biyu sai can an jima ya tina to ya zai yi to mutumin da ya salla magariba ko wata daga cikin salloli ko ma wacce ce sai sallama kafin sallan ta cika idan azhar ne ko la'asar ko isha ya sallama daga raka ta biyu ko kuma sallan magariba ne ya sallama raka ta biyu to ana akwai ababe guda biyu watakila ka tina a lokacin da ka yi sallaman ba jimawa ka yi sallaman kenan ka fara tasbihi sai ka tina to a wannan lokacin za ka tashi ne ka ci ko sauran sallolin a nan ne malamai suke magana guda biyu mutum zai kabbaran harama ne ko ba zai yi ba a wajen malaman malikiya kamar yadda ibn abi zaid al-qayrawani ya kawo a cikin risala mutum zai kabbara ya miƙe ya kawo sauran rakawo'i sannan ya sujjadan ba'adi amma wajen waɗansu malamai kuma ba za ka yi kabbara ba don kabbaran harama already ka riga ka yi yanzu a cikin sallah kake kawai za ka miƙe ne ka ci gaba da sallah ka cika sai ka yi sujjadan ba'adi ina fata an fahimci wannan abin da kyau abu na farko kin abu na biyu kuma ka yi sallama raka ta biyu ka yi zikirinka ka yi addu'a har ma ƙila ka yi nafila ka tashi ka fita can bayan ka nutsu kuma sai ka tina ɗazu fa sallan nan bata cika ba a wannan lokacin sallan ta ɓaci sabon sallah kawai za ka saki tun cewa in tsala in an samu tsawon lokaci tsakanin sallamanka da tunawanka za ka sake sabon sallah ne wannan shine zance mafi karfin dalili insha Allah sai wannan yana tambaya dangane da abin da ya shafi tafiya mutum ne zai tafiya da gombe zuwa wani gari misali ya bar gida kama a ce karfe biyu bai sallan a zahar ba yana zuwa tasha mota ta cika shine kila na ƙarshe kaga babu daman yi ce zai sallah aka kama hanya aka tafi to a wannan lokacin kaddara sai aka je bauchi aka tsaya za a yi sallar la'asar misali shi bai azahar ba to wannan azahar din kasaru zai yi ko kuma cikawa zai yi kun gane tambayar yauwa sallan dai lokacin ta ya same ka a gida amma ba ka yi ba kuma tafiya ta kama ka sallan kasaru za ka yi dan lokacin da ka bar gida lokacin sallan bai fita ba a ka'ida shine in ana bin ka bashin sallah a gida to in za ka biya ko a tafiya ne ko a lagos ne za ka biya ne cikakken sallah an gane ko idan misali baka bar gida ba har sai da lokacin azahar ya wuce kaga nan binka ake to ko a lagos za ka yi sallan raka hudu za ka yi in za ka biya sallan gida ne amma lokacin da ka bar gida a cikin lokacin sallan ne lokacin ta bai fita ba sai ka zo za ka yi ta a halin tafiya still wannan kuma sallan kasar za ka yi kun gane ku wannan ya faru da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya bar madina zuwa makka lokacin sallar azahar bai azahar din ba sai akan hanya kuma sallar kasar yi sai jinkirta azahar din har zuwa farkon la'asar sai ya hada su sai ya raka a hudu raka a biyu raka a biyu ina fata an gane to wannan shine hukuncin mutum abu na biyu da zan kara akan wannan shine idan kuma zaka dawo gida ne sai zamo daga can baka yi sallah ba kaddara ba kai sallar la'asar ba kana jos ko kana bauchi sai aka kamo hanya lokacin da aka kamo hanya kila karfe biyar ko kuma a ce ma karfe biyar misali ko kuma a sori lokacin da aka bar can rana ta faɗi ko ba kai la'asar ba kila ka zo ka baro gida dab da rana za ta faɗi kana da niyan bari ka zo tasha ka yi sallah kana zuwa mota ta cika kafawa fita a bauchi ma misali rana ta riga ta faɗi ka ganin sallan kasar ake binka ba tsaya ba sai da aka zo gida za ka yi sallah to kaddara sallan la'asar ne to in ka zo za ka biya sallan a gida kasarun ne za ka yi nan ko ba cika sallah za ka yi ba kun fahimci wani abin da kyau duk sallan da ake binka za ka biya ta ne a yanda take in za ka yi ta a halin tafiya ka bar gida lokaci bai fita ba kasaru za ka yi in kuma lokacin ya wuce ka bar gida in za ka biya a can cikawa za ka yi idan kuma a can ake bin ka sallah ka dawo gida za ka biya ko a gidan ne kuma kasar za ka yi suka ce wa in kanat hadariyatan qadaha hadariyatan wa in kana safariyatan qadaha safariyatan yana cikin ahalari ya kamata mu koma karatun ahalari na shekar yauwa to i hope dai mutane sun gane yadda rikicin abun yake yauwa in kuma daga can ne ka taho ba kai sallan ba lokacin kasaro ne har ka zo gida to nan kuma lokaci in bai fita ba in zaka biya cika sallah zaka yi kun fahimci wannan abin da kyau kowane bangare haka tsarin abun yake insha Allah sai abu na biyu dangane da mutumin da ya mafarki sai ya farka in an ce an yi mafarki kun gane abin ai wanda gwagware suke yi marasa mata din nan to shikenan sai ya farka lokacin sallan asuba ya dan kure ko babu isasshen ruwa misali da zai wanka to mutum ya zai idan har rana za ta fito bai samu ruwa ba ya yi taimama ya sallah in har rana za ta fito amma in dai rana ba za ta fito ba mutum ya nemi inda zai samu ruwa ya yi wanka shine hukuncin shi kaddara kuma lokacin sanyi ne ga ruwan amma yana da bala'in sanyi kila kai wanka da shi zai haddasa ma rashin lafiya ko mura ko wani abu ko dama baka da lafiya zai kara maka rashin lafiya a wani lokacin ma taimama za ka yi ka yi sallah in har ba za ka samu abin da za ka dafa ruwa ba kila babu wuta ko ga wuta baka da hita ko kuma ga risho babu kananzir duk wannan kaga yana faruwa ko ga kukin gas babu gas duka ne a samu dai wani matsalan da zai sa ruwan ba zai tafi ba ko baka da gawayi balle kai da barbaru da leda da ashana to a wannan lokacin in har sanyi ne fa na gaske ba dan sanyi kawai na mutanen mu ba a ci ana tsananin sanyi alhali ba sanyi ake ba to irin wannan ya halatta anan ma mutum ya taimama saboda kada ya bar lokacin sallah ya fita amma in dan dai jam'i zaka rasa to ka rasa jam'in kai wanka shi yafi ka zo ka yi sallan koda kai kaɗai ne amma in zai kai ga rana za ta fito ake magana to nan bai halatta ka bar lokacin sallah fita ba sai mutum ya taimama insha Allah sai abu na tambaya na ƙarshe wannan ya turo ne tun daga Kano ta hanyar text yake cewa dangane da magana da aka yi na duniyan su jifita da su duniyan mars akwai sauran ma cikin karatu duk za mu kawo su an gane ku akwai duniyan kankara ma wata razan yi magana a kanta wanda temperature ta ya kai minus 500 ina fata an gane idan temperature ya kai 50 ma a irinsu canada da irinsu arewacin america da sauransu ana hana fita ne makarantu da waido a kulle a dinga bi ana kamo kuliya da ganta a waje ko ta dabba a ji a killace ta ana kula da dabbobi majalisa ta taba zama saboda dabbobi ba su da wurin kwana kuliyoyi ana tattaunawa kamar da ake kula da mu a najeriya to sai yake cewa wai to wannan magana akwai aya ko hadisi ne a kai da ake magana wannan duniyoyin to a dan uwa ba komai ake bukatar aya ko hadisi sai an kawo maka ba idan ka je wajen likita ma sikani yace kana da matsala sai ya baka aya ko hadisi ina fata an gane ko ya kalli idon ka yace kana da malaria ko typhoid mai tsanani ka ce likita ina aya ko hadisi shi ilimi ire-iren waɗannan ba sa buƙatan wani aya ko hadisi yanzu misali ya ka samu wani ɗan ƙauyen ƙayau sai ke baka labari ai lokacin da kakan shi je makka sai da suka shekara goma sha biyu zuwa da dawowa lokacin tafiyan kafa ne kuma haka ne sai ka ce da shi tab a yanzu an yi wani abu daga kano ma zuwa makkan awa biyar ne in ya ɗauke ka iska zai tafi ya ce wallahi karya ne don ba aya ba hadisi akan wannan kun gane ko to akwai abin da baka bukatar sai an baka aya ilimi ke tabbata Allah ne ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq addini mu addinin karatu ne shi yasa aka fara wahayin farko ikra shi yasa ake ce mata um ake kira mu ummatu ikra al'umman karatu amma ya zama mun watsar da karatun mun bi wani abu daban ya zama turawa ne suke wannan binciken duk bincike yana cikin qur'ani da maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga bincike akan zulkarne ne turawa ne suka yi ina fata an gane akwai ababe da dama waɗanda ke namu ne yanzu ka san da cewa wanda ya inventin ilimin jirgin sama musulmi ne wanda ya fara gano za a kera abin da zai tashi sama ya tafiya musulmi ne ina fata an gane ibnu garnat kafin waɗansu su lokacin da aka rusa daular andalus turawa sun ibi littattafai da yawa a wurin spain ta yanzu kenan aka yi wawwatsa spain ne france ingila wane ne da sauransu a nan har abin ya kai amerika aka samu wright brothers yan north carolina suka ɗauki abin suka karanta su suka fara inventin yadda jirgi ya tafiya ya tashi na tafiyan kilomita goma sha biyu ina fata an gane amma wanda ya rubuta abin musulmi ne amma bai ɗabbaka shi ba abubuwa suka faru to da tura suka karanta suka ainihin aiwatar da shi sai a ce maka wa ya fara yin jirgin sama sai a ce maka wright brothers amma musulmi ne in ka shiga harkar medicine musulmai ne lissafi musulmai ne abubuwa da yawa physics duk aka samu musulmai ne ta ma duk ba mu san wannan abun ba to ire-iren waɗannan ilimin mukan ba sa buƙatan aya ko hadisi yanzu ibn qayyim al-jawziya in yana maka magana akan zuciya ko akan likitanci zaka sha mamaki duk ilimin mukan namu ne yanzu in ka ɗauki misali masu karanta sociology ibn khaldun a duniya ba wanda ya rubuta a wannan babin kamar shi ba duk daga abubuwan shi tura suka dauka suka dinga fassarawa an gane ko da akwai abubuwa da dama waɗanda ɗan uwa ilimi ne da aka yi bincike aka gano yanzu barin baka misali ta ƙarshe idan ka samu geologist misali turawa masu kayan aiki sai a zo a ce maka fantamin nan gaba ɗayanta gol ne a wajen ko kuma fetur ne a wurin to sai a ce ƙarya ne saboda babu aya ba hadisi ina fata an gane to kai ne baka san aya da hadisin ba shi yasa ai in aka gano abun za su ce maka karkashin kasa mita kaza akwai kaza sai ka ce ƙarya ne sai an kawo aya ko hadisi ba zai yiwu ba to dan waɗannan ilimin muka ne waɗanda musulunci nashi ne dama ba bakon abu bane ba duk waɗannan maganar falaki din malamai sun yi rubutu akai duk waɗannan planet da ake muke ta magana akan su duniyar kaza da duniyar wane ne da temperature na sanyi da kaza da na zafi duka yana cikin littattafan musulunci bincike ne kere-kere da sauransu ba sa bukatan aya ko hadisi Allah ba dan adam ilimi yasa ce wa'allama kamalan takun ta'alam Allah ta'ala ya samu dace ina ga zamu shiga karatu kai tsaye zamu tashi kan aya ta 40 a 65 cikin wannan sura mai albarka suratul taha wala hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel mai Allah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما وإما أن نكون أول من ألقى أرم قالوا هذان منكرا تجيبه وفسر سبحانه ممنتا إيه قالوا إن هذان قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da bamu labarin muƙabala da ta gudana tsakanin annabi Musa da Fir'aun da kuma jama'an shi. Aya ta 63 ba kamar da muka faɗa ba aya ta 65 Allah subhanahu wa ta'ala bayan an zo an gabatar wa fir'auna hujjoji ya ƙaryata ya gayyato matsafa daga ko'ina daga ko'ina a cikin ƙasar masar an zo an haɗu an taru da matsafa suka haɗu sai annabi musa ya ɗan razana su ya ce wailakum la taftaru ala allahi kadhiban fa yuskitakum bi azab ko fa yashatakum bi azab cewa kai tonku kar ku kirkiri ƙarya ku jingina wa Allah Allah ta'ala zai ainihin halakar da ku da azaba ya shafe ku a ban ƙasa wannan abin ya sa sai suka ɗan razana Allah sai ce da mu fatanaza'u amrahum bainahum wa asarun najwa suka koma suna ta ainihin jayayya tsakaninsu da juna anya ayi wannan mukabalan ko kuma dai a bari ana ta tattaunawa wa asarun najwa suka koma gefe suna ganawa cikin sirri ƙarshe waɗanda suke so a yi saboda suna hango alkawarin da aka faɗaita musu za a sa su a cikin kabinet na fir'auna kuma daga cikin 'yan gaba-gaba manya-manyan mukamai na ministoci za a ba su ƙaluhe suka ce in haza ne la sahira ne waɗannan fa ba kowa ba ne face matsafa guda biyu annabi musa da annabi haruna suka ce su ɗin nan fa ƙarya ne ba annabawa ba ne ba su matsafan da suke so a yi muƙabalan suke gaya waɗanda suka ɗan ce kar a yi kamar jikinsu ya ɗan yi sanyi sai suna ƙarfafansu waɗannan fasudin ma fa ba annaba bane matsafa ne yuridani an yukhrijakum min ardikum kadai abin da suke so shine su fitar da ku daga cikin ƙasan ku su kwace ƙasan ta zamo tasu wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla kuma suna so ne su rushe sunnan iyayenku da kakanu al-musla madaukakiya mafi falala al-musla ta'anisi ne na amsal amsal ga namiji kenan an gane ko an an ce kuma almusula game da mace ke yasa ake ce asma'ullahi alhusna to asma kaga jam'i ne na ainihin ta'anisi ne yana daga cikin alama na tasniya a samu alifun da kuma hamza a bayan shi ke yasa alhusna ya zamo na mace amma jam'i ne na isim to almusla kama abin da ke mafi falala ko mafi daraja abin da suke nufi shine waɗannan matsafan babban target ɗinsu shine su kwace mana ƙasa sannan su rushe mana al'adunmu da addininmu na iyaye da kakanu fir'auna ma abin da ya faɗa kenan ya ce inni a kafa an yi baddila dinakum an yi zira filar fasad ina jin tsoro ka ji fir'auna munafiki wai kare canja muku addininku e shi ne ni bakin ciki na ba mulki na bane ya dame ni e addininku da za a canza shi ne ya dame ni kuma ina jin tsoro kar su yaɗa barna a ban ƙasa su ɓata mana misira to shi ne su ma suke faɗa ana so suke su kwace muku ƙasa wa yadhhaba bi tariqatikumul musla sanan su tafi yadda shine rushewa kenan su rushe muku ɗariƙar ku ainihin sunnan iyayenku da kakanu almusla wacce take madaukakiya ko mafi falala ke suka ce fa ajmi'u kaidakum suna ƙara ƙarfafa juna wa ku je ku tattaro dukkanin tsafinku duk wani gurunka da laya da ka jima ma baka ɗauko ba yanzu ka je ka ɗauko shi da wata tsohuwar tukunya da duk wani kulle-kulle duk wani aljanin da ma baka taba gayyatar shi ba nan da shekara goma yau ka gayyato shi ina fa ajmi'u kai da ku kai da kuma tsafe tsafen ku duk wani tsafin da kowa ya sani yau ya tattaro shi thumma atu saffan sannan ku zo saffan wasu daga cikin malamai kamar muqatil da imamul kalbi suka ce thumma atu jami'an sannan ku zo gaba ɗayan ku kar kowa ya zauna a gida duk wani matsafi ya taho filin taro wasu malamai suka ce su ma'atu saffan sannan ku tahu sahu sahu a zo ana fareti za a razana annabi musa ta ana faretin matsafa kaga dole sai dan razana shi da haruna ina su ma'atu saffa ka san lokacin da ake fareti sai abin ya dan baka tsoro shi yasa kasashen irin su north korea da irin su rasha da irin su china suke ware rana wanda ake fareti ai baje kolin sojoji da kayan yaƙi an gane ko amma kasashen europe ba sai da wannan abun ba sun ce kayan yaƙi sirru ne bai kamata ana fit da shi ba sai in ta ɓace kawai sai a fito da shi to shi ne suka ce ai sahu sahu a taho suna dai ƙara tabbatar musu wa qad aflaha al-yawma man ista'ala suka ce man ista'ala duk wanda ya rinjaye ya zama shine madaukaki shi yayi nasara al-yawma a yau wa qad aflaha haƙiƙa ya rabauta ya rabauta ya burge mutanen misra ya 'yanto ƙasa zai samu minista za a bashi wani mukami a gwamnatin fir'auna shine aflahan ba na kiyama ba ne ba aflahan duniya ne da duk wani aflaha na duniya kuma aikin banza ne babban falaha shine ka samu lahira duk abin da ka samu a duniya in ka rasa lahira ka yi hasara duk abin da ka rasa a duniya idan ka samu aljanna ka rabauta to shi yasa wannan wasiyar nasu wasiya ce ta shirme da suka ce wa qad aflaha al-yawma man sa'ala wa duk wanda ya zamo shine ya rinjaye to lalle kan ya rabauta a wannan muka ce wajen qalu in hadhani la sahirani akwai qira'a guda uku a wajen qurra'u qira'a ta farko shi ita ce wannan qira'an asim bin abin dijul kufi ruwayan hafsu in hadhani la sahirani to wannan wajen li'irabinta abu ne mai sauki wannan in dinnan suna ce mata muhmalatun anil amil kwata kwata ba ta aiki in din kawai an kawo ta ne amma ba ta aikin komai ma'anin jumlan qalu hadhani la sahirani qalu suka ce hadhani muftada kenan ina fata an gane marfu'un bil ibtida alamatu raf'ihi al alif li'annahu musanna la sahirani shine khabar din shi ta farko kenan sai qira'a ta biyu قالوا إن هذين لساهران to he suka ce inna hazaini la sahirani ita ma ba ta da mushkila a wajen li'irabi saboda inna harfu taukidin wa nasbin he zama hazaini ismu inna mansubun biha ina fata an gane ke sa aka yi yawon din sukun li'annahu musanna la sahirani shine khabar din shi shine kuma ainihin kabar ɗin inna ɗin marfu'un biha alamat raf'ihi al-alif li'annahu musanna to sai qira'a ta uku ita ce wacce take da rikici ita ce kuma qira'an nafi'u ruwayan warshu qalu inna hadhani kar ku manta na farko in hadhani ga ta nan a gaban mu ta biyu inna hazaini yawo ne aka mata sukun wannan ma babu rikici a kanta mai rikicin qalu inna hadhani la sahira ne suka ce za a ce ga inna wacce take nasaba wa ainihin sunan da ya zo a gabanta kuma a ce hazani ba hazani ba to shine masu kalubalantar qur'ani daga cikin mulhidai wanda suka koyi larabci sai to nan qur'ani yayi kuskure ina fata an gane akwai wani da ya rubuta littafi ya kawo kurakuran qur'ani guda tara da wannan ya fara so tsaban sauri ina fata an gane to ga amsa wannan an ba da amsa har guda shida zan ba ku guda biyu na rike guda hudu sai wani lokaci kuma ko in wani mulhidi ya kawo hari sai mu ƙara harba mishi daya amma ga guda biyu suka ce inna hadha ne la sahirani abu na farko shine a cikin larabawa akwai waɗanda idan aka ce musanna shine abu guda biyu kama a ce muhammad guda ɗaya kenan muhammadani guda biyu muhammaduna da yawa muslimun muslimani muslimuna laraba kaɗai su suke da abu guda biyu amma kowane yare daga ɗaya sai jam'i mufrad da ainihin a jam'i singular da plural amma larabawa suna da mufrad suna da musanna suna da jam'i to jam'i shine wanda ake samun shi alif shine alama na rafa ɗin shi alaman fatahan shi kuma sukun alaman jarra ma sukun haza ne sai a ce hazaini to sai suka ce to a cikin larabawa kusa larabawa gidaje ne kala-kala ko a hausa ka san hausa kala-kala ce haka a fulatanci to a kowane yare a kowannan turancin britain da na amerika ba akwai bambanci hatta wajen rubutu in za ka rubuta center a ingila shine karshen ka saka tre ina fata an gane amma amerika kuma ter in za ka rubuta color shi ne ƙarshen l sannan ka yi ya sunan shi o sannan ka yi u ka yi r a biritin kenan amma amerika kuma or ne ƙarshen wani u ɗin babu shi haka ta a wajen magana akwai abin da za ka faɗa a ingila a wajen ba amurke ba haka bane ba to a kowane yare a kowanne abin da bakano zai faɗa ba shi mutumin zare zai faɗa ba gashi ko suna kusa kai hatta mutumin huntuwa da na katsina suna jiha ɗaya suna da bambanci a wurin hausa da ba haɗeje da ba kano wanda a daji haɗeje suna da samun bambanci a wajen wasu kalmomi a hausa to a kowane yare haka abun yake to in kun fahimci wannan sai mu dawo larabci larabci ma gidaje ne kala kala to a cikin larabawa akwai banu hars da khas'am da kuma ka'ab da sauransu su dukkanin musanna alif suke mishi ko me ya shigo baya canjawa shine mai baiti ce inna abaha wa aba abaha kad gayata fil kad kad menene kad ah, kad balaga fil majdi gayataha inna abaha wa aba abaha kad balaga fil majdi gayataha kaga duk alibi ta amfani da shi kuma ga inna da ya bude abin da shi ina fata kun gane kuma larabci ne karbabbe wannan shine amsa ta farko da malamai suka bada dangane da inna haza ne sai amsa ta biyu malaman da suka ce inna haza ne inna wannan innan tana na a matsayin ta na inna amma ba harafi na taukidi ko na nasba ba inna takan zo a larabci da ma'anar na'am inna ana nufin na'am kun fahimci wannan abin da kyau to na abin da ake nufi shine kalu na'am suka ce kwarai kuwa haza ne la sahira ne waɗannan matsafa ne kun gane ko to wannan kuma akwai support da yawa na ainihin kalmomi na larabci cewa da gaske inna tana zuwa da ma'anan na'am aka ce kware da gaske wani mai baita ce kalu gadarta faƙultu inna wa rubbama naral ula wa shafa ghalilul gadiru kalu gadarta faƙultu inna ai faƙultu na'am kuma baiti ne na larabawa kun gane ko wani na magana game da mata ya ce wa ya ƙulna shaibun ƙad ala wa ya ƙulna shaibun ƙad alaka an gane ko a cikin wannan baitin kaga wa ya ƙulna wai suka ce shaibun furfura ƙad alaka ya fito a kanka wa ƙad kabirta haƙiƙa girma ya riga ya kama ka tsufa fa ƙultu inna sai na ce na'am kun gane ko kaga ya ba su amsa da faƙultu inna wa ya ƙulna shebun ƙad alaka wa ƙad kabirta faƙultu inna to wannan akwai shi a larabci da wannan ne ma malamai suka ba da amsa ga suratul ma'ida da Allah ce innal ladina amanu wal ladina hadu wasabiuna madadin wasabiina wan nasara suka ce wannan innan da take wannan wajen ma'ananta na'am alladina hadu ina fata an gane sannan ya tabbata imam al-qurtubi cikin tafsirin shi ya kawo ruwaya zuwa ga alibin abi talib yake cewa wa kan kaman da yawa lokuta da yawa sami'tu rasulallahi alaihi salatu wassalamu ya ƙulu alal mimbari innal hamdu lillahi na hamaduhu wa nasta'inuhu innal hamdu lillahi madadin innal hamda lillahi sai suka ce ma'ananta annabi ya ce na'am alhamdu kun fahimci wannan abin da kyau don ya sa a larabci a kowanne abu kuma ruwa ya ce daga alibin abi talif to sai aka ce a nan ma abin da wannan ayan take nufi kalu suka ce inna na'am hadha ni lasahirani waɗannan faso biyu matsafa ne yurida ne an yukhrijakum min ardikum suna so ne su fidda ku daga ƙasanku bi sihirihima da tsafin su wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla sannan su rushe al'adunku da addininku wanda yake shine mafi falala mafi daraja fa ajmi yukadakum thumma atu saffa ku tara dukkanin ƙwarewanku na tsafi sannan ku taho gaba ɗayanku ku taho sahu sahu wa qad aflaha al-yawma man ista'ala haqiqa duk wanda ya nasara a yau to ya rabauta ina jin a takaice ne mun ba da amsa ko ɗaliban ilimin larabci insha Allah za su samu fa'ida da yawa waɗansu kuma Allah ba su ladan sauraro sai Allah ya ce me اللهم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى an gama tattaunawa sun gamsu a je a yi mukabala yanzu waɗanda sun karfafi waɗanda suka yi rauni yanzu kowa daga cikin matsafan nan ya yadda a je a yi wannan mukabalan na farko saboda kishin ƙasa annabi musa ya zo ne zai kwace musu ƙasa shi da annabi haruna tunda asalin iyayensu baƙi ne aka zo aka haife su a nan ba za su yadda yahuda su kwace musu misira ba abu na biyu kuma sannan ga ɗan abin da za a samu an gane ko akwai abun goro bayan an yi nasara to suka karfafe su da wannan suka ce lallai to aje a yi ƙalu suka ce ya musa ya kai musa in ma an tulkiya to in ma dai kai zaka fara wa in ma an na kuna awwala ma'alka ko kuma mu ne in ma an tulkiya in ma kai ka fara wurgar da sandanka mu ga ainihin tsafin da aka ce sandan tana yi wa in ma an na kuna awwala ma'alka ko kuma mu ne waɗanda za mu fara wurgana mu sanduna don mu ainihin baka mamaki to sai anan sai malamai suka ce ta'addabu ma'a musa sun yi ladabi ga annabi musa domin suka ba shi zaɓi suka ce to ya musa ko ka fara ko mu fara aka ce wannan akwai mutuntawa a ciki saboda me wa alqaitu alayka mahabbatan minni wal tusna ala aini duk wanda ya hadu da annabi musa sai ya girmama shi kuma sai ya je na kaunan shi ina fata an gane to wannan abin da ya tasiri a kansu da suka zo suka yi ido hudu da shi suka ce to ranka ya dade kai zaka fara ko mu za mu fara ana ladabi an gane ko to wannan shine abin da ya faru shi yasa imam al-qurtubi ma yake cewa wannan ladabin da suke wa Musa da mutunta shi yace kana sababu imanihim shine sanadiyyar ma shigar su musulunci ina fata an gane shine sanadiyyar ma da ainihin Allah ya shirye su suka karbi musulunci a nan gaba kaɗan za ku ji kala sai Musa ya ce bal bari ma da al'ukau ko ku fara ya ba su dama to nan shi ma akwai dabara da annabi Musa ya musu in aka zo muƙabala kar ka fara magana ina fata an gane ka bari shi ya fara idan ya gama kawo hayane shi sai ka bi ka murkushe wannan abu kana murkusha kuma sai ka kawo hujjoji da za ka tabbatar da gaskiyan abu shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ita gaskiya tana aiki ne lokacin da ƙarya ta bunƙasa yakan bari ƙarya ta gama bunƙasa ta ci kasuwanta ta more Allah sai turo gaskiya ya ce bal na ƙazifu bil haƙƙi alal batili fa ya dimahuhu fa ya zahuwa zahik ina fata an gane wala kuma alwailu mimma tasifun Allah ce bari da muna jefo gaskiya ne akan ƙarya fa ya dimahuhu ta mukur ta mutsu mutsu da ita fa ya zahuwa zahikun ta kau da ita a daina majin ɗuriyarta ke sa a yau a Najeriya abin da ke tashe babu kamar ƙur'aniyun kalle sa social media yan boko sai shiga suke ta yi ƙur'ani zalla saboda a ciki akwai gara ɓasa da yawa da ake basu a ce ku yi kaza babu komai ya halatta kaza da muke a gwamnati fa ba komai ya halatta kawai sai suke ta shiga amma za su bi hadisi da fikihu a ce wannan haramun ne wannan haramun ne sai suke ta shiga can wurin kaga suna shiga na intentionally don su yi barna kenan to shigan ma ba zai musu amfani ba sannan kuma kallon da shi a take ƙara bunƙasa an gane ko yadda kuma sauran du'at suke ta wargajewa suke ta rikici tsakaninsu da juna kalli duk ladabi irin da 'yan ɗariƙa da girmama waliyansu da shehunansu yau 'yan ɗariƙa an raba su gidan wane daban kuma suna gaba da su wane maulidin in yasu ma an raba shi wanda kwanan nan ya fito fa shi kan shi yanzu an rabu gida biyu kowa da nasu kuma kowa bai yadda da na kowa ba kowa bai yadda da halifancin wane ba kaga dai kadiriya gida ɗaya ce amma su manzo araba su gida biyu ko wata biyu masu basu yi ba an naɗa sabon halifan kadiriya aka ja ka ɗauko jika abdulkadir ya zo kano ya naɗa shi to a takaice da shi ne haka za a yi ta wannan abun amma gaskiya akwai lokacin da za ta zo ta bayyana a hannun waɗanda ba a tsammani to shi ne anan sai ce bal al'uku fara wurgawa tukunna don daga iya gudun ruwansu sai suka wurga Allah ce fa'iza hibaluhum wa isiyuhum akwai igiyoyi da suke rike da su da sandunansu sai ga sunan yi khayyalu ilaihi ana khayyala wa annabi musa ana riya masa a ido yana ganin cewa annaha tas'a kamar tafiya suke yi min sihirihim saboda sihirinsu bi ma'ana da suka wurgar da sandunansu da igiyoyi ga shi kawai sun zama kamar suna motsi suna tafiya kaga sanda tana tafiya da kanta kaga wannan ayabun tsoro ne ai to amma sai Allah ce yukhayyalu ilaihi a ido haka abun yake amma ba haka abun yake a hakikani ba shi yasa ce saharu ayunan nas wasarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim idon ka ne aka sihirce amma hakika ba haka abun yake ba yanzu wannan abun da suka yi na ka wurgar da igiya ta dinga motsi abu ne da ake koya mutane yanzu sai in gaya maka yadda ake abu ko na faɗa a ina ina faɗa wani zai tafi kasuwan ƙauye gobe idan ci kasuwa da shi wallahi malamai sun yi rubutu kuma in kai abun zai idan ka samu kaza da kaza ka hada ka shafa wa igiyan wallahi ka wurga ta da ta ji zafin rana sai ga tana motsi tana tafiya yadda ka san maciji an gane ko ta abin da suka yi kenan su ma ina ga wani zai kira ni an jima na taba irin wannan a wani gari wani ya kira ni wajen Allah in taimaka mishi amma ba abin da zai yi Allah ce to fa idza hibaluhum wa isiyuhum sai ga igiyoyi da sanduna ya khayyalu ilaihi suna annabi Musa yana gani a idon shi min sihiri saboda tsaban kwarewa wajen sihiri wajen abin nan me ake ce mishi ne dabaru ne abin rufa ido shi da sihiri rufa ido annaha tas'a ga ta nan tana tafiya sai Allah ya ce mi فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى Allah sai ce fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa sai gashi annabi Musa ya tsorita amma fa'aujasa sai ya ɓoye tsoron fi nafsihi cikin ranshi shine aujasa ai admara ya ɓoye fi nafsi a cikin ransa khifatan tsoro dan tsoro ya kama shi tsoron da ya kama shi shine matsafan suna da yawa dubbai aka tara fa a filin Allah shi kuma daga shi sai Haruna kuma Haruna ba shi da wannan sandan ita kaɗai ce a hannun shi da ita kuma zai kalubalanci dubban matsafan nan matsayin shi na dan adam ya tsoro ya kama shi tsoron shi ne da an ƙure shi an ƙure musulunci shi ne babban damuwan shi ba wai shi kunyan da zai ji ba a imanin da za a rushe tauhidin da za a rusa ne damuwan annabi musa sai ainihin tsoro sai ya kama shi a wannan lokacin da tsoro ya kama shi kulna allah ce sai muka ce da shi la takhab an turo mala'ika jibril kenan annabawa suna ɗan shiga yanayi kawai sai jibril ya zo sai ya bayyana haka aka yi da annabi a makka alaihi salatu wasalam da ya dawo daga isra'ila miraji ya ba da labarin baitul maqdis da zuwa sama har zuwa sama ta bakwai duk makka kowa ya ce ƙarya yi aka din aka mai da shi abun dariya sai manya-manyan ƙureshawa suka yi mitin suka ce mu zo mu ƙure shi ba da ya ce ya je baitul maqdis ba ai mu ma mun san wurin mu zo mu masa tambayoyi ya masallacin yake ya mana bayani kuma tambayin mahada tare ne hankali shi ya ce ya je ne cikin dare ya yi sallah raka biyu aka ɗauke shi aka tafi yanzu ko masallacin nan na zo da daddare karfe ɗayan dare ne na fila raka biyu na fita bai kamata ka tambaye duk abin da ke cikin masallacin nan ba in za ka min adalci ko ba haka ba ka ce ƙofofi nawa ne taga nawa ne fanka nawa ne wuta ma ƙwaya nawa ne wannan akwai zalunci a tambayar to abin da suka mishi kenan aka zo aka zauna aka ce za ka mana bayani kofofin baitul maqdis da windo da wane ne ta bangare kaza mai ke kaza annabi sai hankalin shi tashi yaushe gama kallon wannan abu sai ga malaika jibrilu ce kwantar da hankalinka hoton masallacin zan ajiye ma a gabanka da sun tambaya kofa nawa ne sai kalla daya biyu uku ya ce guda uku ne alaihi salatu wassalam tun suna tambayan shi yana ba su amsa sai wannan sai zame sai ya gudu wannan sai zame sai ya gudu saboda abin is beyond imagination sun san cewa cikin dare ya je kuma ɗan mintuna ya tafi ya kuma yana ba su amsa abin da haka ne sun rubuta dama sai a duba ce kwarai haka ne kafin ka ce mai duk sun watse to Allah na kawo su ɗauki na gaggawa da sun ce ya Allah sai ce na'am inna kenan ko yawwa hatta fasiba waihi daga cikin malaman larabci da imamul kisa'i sun yadda inna tana zuwa da ma'anan na'am wannan ne na manta ban kara muku ba siba waihi shine kaman imamun nahau gaba daya to ya ce inna ta'ati bi ma'ana ajal a cikin maganin shi to anan ma haka annabi Musa qulna la takhaf muka ce karka tsorita kwantar da hankalinka innaka antal a'la kai ne madaukaki kuma tabbas aka kawo ta da innaka hakika tabbas kai ya Musa antal a'ala kai ne zaka ci nasara ba za su yi nasara a kanka ba ba abin da zai faru Allah sai ce wa auhaina ila Musa cikin suratul Arab an alka asak wannan sandan da ke hannunka wurgar da ita kawai fa idza hiya talqafu ma ya'fikuna fa waqa al haqqu wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalik wa anqalabu sajirin to shine wa alqi ma fi yaminika wurgar da dan wannan abin da ke hannun damanka ba ma kira sandan ma aka ce yaminika saboda kankantin sandan ya kwatanta da dubban matsafan da ke wurin sandan yar kararrama ce za ka ce wurgar da ita talqaf ma sana'u za ta haɗe duk abin da suka wurgar sanda yar karama fa ya za ta haɗe duk waɗannan abubuwan in ba ikon Allah ba yana wurgar da sanda sai gashi ta zama macijiya katotuwa kawai tana ta haɗe waɗannan sandunan nasu da wannan igiyoyi ɗaya bayan ɗaya tana haɗe su ba tare da kuma ta ma ƙara girma ba ina fata an gane ko girma ba ta ƙara ba sanda ɗarurrukan sanduna ko dubbai gaba ɗaya sai da ta cinye su a gaban fir'auna ga su hamana ga ministoci ga nsa ga chief of staff ga sgf da kowa da kowa an taru allah ce talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir ai abin da suke dabaru ne kawai na matsafa shine sana'u kaidu sahir dabaru ne kai na masu tsafi a wata kira'a kaidu sihir dabaran tsafi Allah ce wala yuflihu sahiru haythu ata matsafi duk inda ba zai ci nasara ba inji Allah duk inda matsafi ya kai ya komo ba zai taba nasara ba duniya da lahira inji Allah subhanahu wataala shi yasa matsafi hukuncin shi a wajen ahlus sunna wanda yake ittifaki babu sabani na farko tsafi din shi kanshi haramun ne babu wani sabani a ce wasu sun ce makaruhi kaza kaulan wahidan ina fata an gane magana kwaɗe ce tallin tal tsafi haramun ne matsafi kuma kafiri ne da ijma'i malaman musulunci idan ya yi yaƙinin abin da yake yi ya san allah ya haramta kuma ya ci gaba da ya fita a musulunci in kuma shi yana akan jahilci bai san cewa allah ya haramta ba to yana aikata babban zunubi kun gane duk da haka bai sha ba ba wai an yafe mishi bane ba yana aikata kaba'ir zunub amma in ya san ayoyi sun haramta ya ci gaba kuma shi ya kafurta ke sa tsafi haramun ne ta kowace irin hanya waɗansu kuma da wannan suke cin abinci yanzu ita ce kasuwar ma da take cin abinci wurin 'yan siyasa idan kana raunin ƙwararren boka wanda zai sa a ci zaɓe kai kanka ma za ka samu shiga ba ma bokan ba kun fahimci wannan abin da kyau kaga inda lalacewar mu ta kai kenan da sunan kuma ana sallah ana azumi ana kalimatar shahada Allah tsare mana imanin mu Allah sai ce to wala filihu sahiru haisu ata lalle matsafi kan ba zai ainihin ci nasara ba to a wajen waila kula taftaru da mu karanta lokacin da annabi Musa ce da matsafan nan kai tonku malaika Jibril ya tsawata mishi na bar shi ne sai mun zo nan na karanta abu da ya ce wailakum kai tonku sai shi malaika Jibril ya ce ya Musa taraffak bi auliya illahi ka ainihin yi sassauci game da waliyan Allah ai waɗannan waliyan Allah ne waɗannan matsafan da fir'aun ya kira sai musa ce ya fir'aun ya za ka kira makiya Allah da waliyan Allah na jibril mala'ika jibril ya ce ya musa ka yi sassauci game da ainihin waliyan Allah sai annabi musa ya ce ya mutanen da suka zo za su yi tsafi don su rusa a taura su rusa manzanci na su rusa addinin da Allah aiko ni da shi su taimaki fir'auna wa junuduhu kuma ka ce musu auliya'ullahi ke sake ce masa dai ka sassauta wa waliyan Allah an gane ko ya ce sun zo a yanzu suna mushrikai kafin rana ta faɗi sun koma waliyan Allah annabi musa shi bai sani ba shi kuma jibrilu Allah ya sanar da shi to me zai faru Allah sai ya ci ba mu labari فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم Mm.
ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا Mm.
ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى lokacin da a- mala'ika jibril ya ce da annabi musa kun min sa'ati ila salatul asr indak wa ba'da salatul asr fil jannati yace kai zuwa bayan sallar la'asar ma ba wai suna wali ba ma suna gidan aljanna to bayan an yi wannan abun annabi musa ya wurgar da sanda ta haɗiɗe gaba ɗaya abin da suka yi sai allah ce fa'ulƙiyar saharatu sujjadan sai gaba ɗaya suka dinga wurgar da sanduna suna sujjada sujjadan suna sa goshinsu a ƙasa ƙalu suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin haruna da musa to fir'auna fa harka ta lalace gaba ɗayansu kuma kaf matsafan nan da aka taro an gama ƙwarewa wajen zaɓo matsafa an gama duk binciken da za a yi ba wanda ya fi su iya tsafi lokaci ɗaya sun musulunta daga fir'auna harka ta lalace abin da yake jin tsoron ya ma faru to sai Allah ce fa'ulƙiyar sahara ta sujjadan ƙalu amanna a cikin suratu ainihin a shu'ara ƙalu amana bi rabbil alamina rabbi musa wa haruna a cikin suratul araf ƙalu amanna bi rabbi musa wa haruna aka fara kawo haruna kafin musa a nan kuma aka ce rabbi Mus- haruna wa musa can kuma rabbi musa wa harun to sai malamai suka ce in ka duba suratul taha duk ƙarshen ta alifun ne tun daga farkon ta har ƙarshe ina fata an gane shi yasa a nan wurin Allah sai canja abun don ya dace da jerin ƙarshen ayoyin surata taha rabbi haruna wa musa kaga alifun ne duk ƙarshen ayan da ta zo cikin taha alifun ne na daga cikin hikima da malaman tafsiri suka ainihin zaƙulo ko malamin balagan ƙur'ani ƙala sai fir'auna ya ce amantum lahu yanzu kun yi imani da shi kabla an azana lakum kafin na baku izini matsayina na Allahnku kawai kun shiga musulunci babu neman izini innahu lakabirukum lalle shine babban ku allazi allamakum sihra wanda ya koyar da kuma tsafin nan da ake kawai ma ƙarya kuke yi dama shine malamin ku na tsafi fir'auna ya san ƙarya yake ba annabi Musa a gidan shi ya girma kuma shi ya kore shi ya bar gari yanzu daga dawon shi ina ya gansu har ya koya musu tsafi kuma shi ya gayyato su daga garuka daban-daban filma da'in hashirina ya tuka bi kulli sahirin ali to shine sai Allah yake sai fir'auna yake cewa falau qatti anna aydiyakum da sannu dai zan yanke hannayenku wa arjulakum da kafofinku min khilafin bisa sabani a yanke hannun hagu da kafan dama ko a wan- yanke hannun dama da kafan hagu shine azaban da zai musu ko su dawo addinin fir'auna shine rabbukumul a'la ko kuma a musu wannan azaba yace bayan an yanke kafan hagu da hannun dama ko kuma kafan dama da hannun hagu sai yace wala usalli bannakum fi juzu'in nakhl tanan zan tsire ku kuma a jikin ku tutturan dabino a zo a kafa ku a tsire ku ya salam sai ce wala ta'alamun da tabbas za ku san cewa ayyuna ashaddu azaban wane ne yake da tsananin azaba a cikinmu wa abuka ko mawa iya dawamar da azaba in ya tashi yinta kaga shine Allah kenan Allah shi fi kowa iya azaba kuma shine yake da azaban da khalidina fiha abada to fir'aun yana kilemin wannan abun shi ma yanzu wai shi ma ya kware wajen azabtarwa ya kware kuma wajen dawamar da azaba to bai san azabar shi ba za ta dawoma ba da ka fara mutum mutuwa zai shikenan azaban Allah kuma ba a mutuwa to shi yasa ta zama khalidina fiha amma na fir'auna ya faɗa ne amma abun ba haka bane ba to anan fir'auna ya ce da su zai musu azaba zai yi kaza zai yi kaza ya gama tsorata su dan su dawo cikin addinin shi su kareta annabi Musa sai suka ba shi amsa da cewa قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا Mm.
فاقض ما أنت قاض Mm.
إنما تقضي هذه الحياة الدنيا Mm.
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى bayan fir'auna ya gama cika baki ya razana su ya ba su tsoro amma ya makara imani ya riga cikin sakan ɗaya ya tabbata a zuciyarsu Allah ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah shi yake tabbatar da kalimatu shahada a zukatan wasu daga cikin bayi da suka yi imani da shi a nan duniya da kuma ranar gobe kiyama sai ce yana halakar da azzalumai kuma Allah shi yake aikata abin da ya ga dama to anan ya aikata abin da ya ga dama a take tsafi ya rushe matsafa gaba ɗaya madadin su ce to su yanzu kan an kada su firawuna kai haƙuri mun koma gida a mun ma shiga addinin annabi musa ina fata an gane karewa ma kenan ya ce to ga azaban da zan muku kalu suka ce lan nu'siraka alama ja'ana min albayyinati suka ce ba za mu zaɓe ka ba mu fifita ka akan abin da ya zo mana na hujjoji daga wurin Allah gashi zahiri mun ga mu'jiza wallazi fatarana ba za mu kuma fifita aka akan wanda shi ya halice mu ba ina fata an gane fatirus samawati wal ardi kenan abi mana khaliqu kulli shay'in suka ce to wanda ya halice mu mun yi imani da shi kai ba kai ka halice mu ba shine wallazi fatarana sai suka ce faqadi ma anta qadin ka aikata duk abin da zaka aikata duk hukuncin da zaka mana ka mana mun gamsu faqadi ma anta qadin kai duk hukuncin da zaka yi innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya kai dai sani duk abin da zaka zartar na hukunci iyaka shi ne nan ne rayuwar duniya iyaka kenan iyaka shine ka kashe mu abin da suke nufi kenan da ka kashe mu ko baka da iko da mu shine innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya kadai abin da kake da iko da shi abin da zaka zartar shine ka zartar a cikin wannan rayuwar ta duniya baka da abin da ya wuce wannan amma baka da gobe mu baka da jibi mu kaga imani ya yi karfi a zuciyarsu kenan saura minti nan minti biyu na'am ara makaranta ayoyin nan karanta إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا Mm.
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر Mm.
والله خير وأبقى za su ci gaba da bashi amsa daga nan har zuwa ɗan tafiya kaɗan kafin a shiga sabon episode tsakanin annabi musa da fir'auna amma waɗannan sun musulunta kuma za a kashe su gaba ɗaya fir'auna sai ya kashe su ko mutum ɗaya ba zai bari ba ko ba mutum ɗaya da ya dawo addinin nashi haka ya dinga kashe su ɗaya bayan ɗaya suna ƙalu amana bi rabbi haruna wa musa suka ce ƙalu la dhayr inna ila rabbina munqalibun babu wani ci baya a wurin mu wajen ubangijinmu za mu tafi sun yi imani da wannan abu qalu la dhaira babu wata cutarwa kashe mu inna ila rabbina la munqalibuna muna sauri ma akai mu wurin ubangiji subhanahu wataala to gobe za a ci gaba da wannan tattaunawar kafin a shiga episode kuma na ainihin halakar da fir'auna insha Allah za mu tsaya a nan saboda lokaci yayi sai Allah kai mu gobe abin da muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa akwai abin da yan agaji da suke maganan cewa suna neman taimako na hajj operation ah, za su zaga sai a taimaka musu fi sabilillahi Allah ta'ala ya karba mana ibadunmu ya sa mu gama da wannan duniya lafiya subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh